الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والعظيم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والآلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق علمه وبالله العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ تسجيل لنا بهذا المعتري والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بقدر سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah a ci gaba da karatun mu na ashiba da ta'arifi wa kuma da Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yau muna halka ta takwas muna kuma da Allah ba biyar ga watan al-Muharram shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daidai da uku ga watan August dubu biyu da ashirin da biyu zai zama wannan shi ne zama na farko a wannan sabon shekara da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya dukkan alkhairai da cikin wannan shekara kuma ya hana mu dukkan alkhairai muna roƙon Allah ya kiyaye dukkan abin ki a wannan shekara shekarar da ta wuce muna fatan Allah ya mana gafar duka abin da muka aikata na kusakurai ya kuma amsa mana duk abin da muka aikata ya dakatar da mu muka aikata na alkhairi wannan shekara Allah ya ta tafi mana ta bara a cikin duk shekarun da suka wuce a baya kuma Allah ya sa shi shekarar aminci a gare mu musamman al'ummomin da suke cikin tashin hankali da rashin tsaro Allah ya aminta da mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam muna da cikin alkitabul awwal a cikin wannan littafi a cikin awwal albabul awwal al-faslul awwal ismi na farko kuma a babi na farko kuma a fasali na farko mun tsaya inda shi malamin alkawi iya Allah ya kara masa yarda ya kawo maganganun malamai akan ma'anar fasaran Allahu samawati wal ard makalurihi ka mishkatin zuwa ƙarshe yace wannan annuru tsari ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo dalilan shi ya kuma ci gaba da fassarar ayar in an ce annuru tsani yurabi bihi rasul sallallahu alaihi wa sallama to sauran abubuwan da aka fara musu nuni da mishtaki biha bisba al-bahu jaja wa jaja ka anna wa kadu durri yuqad min shajaratin mubarakatin zaituna la shafiyatu wa la gharbiya ka zika bi wa law lam tamsuna nurun ala nur to duk sauran da al-mishtaki da al-jaja da al-misbahu bin me ake nufi sai a ce wannan annuru sani ana nufin manzan Allah duk wani wannan magana to da magana ne na sabani wasu sun ce wannan annuru din na biyu a matsalurihi abdani ya hudu idan Allah ta bara ko ta'ala ila ismi dalala cewa wasu malamai sun ce matsalurihi ai matsalurin lahi wasu kuma sun ce matsalurihi shine matsalurin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce matsalurihi ai matsaluri alqur'ani da duk maganganun da suka yi idan haka sai ke so ya kawo mana cewa idan malamai wasu sun fassara da wannan annuru sani ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ba mamaki ko bai zama tawili ba ili ba tunda daman alqur'ani ya ambaci manzon Allah da suna annur a wuri wanda wannan wurin ko babu babu sabani akan manzon Allah yake to da an an samu cewa dama Allah yana kiran annabi Muhammad da annabi ashe anan ya fasara wa sallallahu ya nufin manzo Allah ba mu mawai to shi ne dama abin da yasa zai kawo mana wannan yake cewa wa qaddama Allah ta'ala fi Qur'ani fi ghairi hadha al-mawdi'i nuran wa wasirajan munira yace ai daman Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin alqur'ani a wani wuri wanda ba wannan ba me Allah ya ambace shi ya ambace shi nur ma'ana haske ya ambace shi sirajan muniran fitila mai haskawa فقال تعالى الله تبارك وتعالى أنا أقرأت سورة المائدة لنا جاءكم من الله نور وكتاب مبين أي نور ونحسك جاءكم يا نور من الله إلى الله idan wasu sun ce ai wannan nuru kan ana nufin ai shiriyar da Allah ya ba manzo Allah sai Allah ya ce a'a wannan hasken ya zo ne tare da shi akwai kitabun mubinun wani littafi mai bayyana komai ashe nan annur manzan Allah dan kasance Qur'ani ya ce kitabun munirun littafin kitabun mubin littafi mai bayyana komai ashe tunda an faɗi littafin annur da ranar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qala ta'ala sanana tabaraka wa ta'ala yana faɗi a wani ayat كانت إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنا أرسلناك حقيقة من أيبوك يا رسول الله شاهدا كنا من شيئا كنا من شيئا ومبشرا كنا من بشارة ونذيرا كنا من كركدي وداعيا كنا من كرا إلى الله زوال الله بإذنه kana kira zuwa ga Allah da izinin Allah iya abin da ya sanya ka ne kake faɗa kuma wa sirajan muniran kun aiko kana a matsayin fitila mai haskawa kaga ce waɗannan ayoyi guda biyu sun ambaci manzon Allah da annuru ɗaya ta ambaci da annumir duka ma'anar ɗaya ne ashe suna sakotin waccan aya da ta tabbatar mana cewa masan nurihi ana nufin nurun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min hada yana daga yaban da Allah yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qawluhu ta'ala fadin Allah madaukaki alam nashara laka sadrak ila akhir sura in ka kalli wannan surar gaba ɗaya cikin daga farko har ƙarshe ayoyi ne da suke nuna irin girmamawar da Allah ya wa manzon Allah yake cewa alam na sharaf laka sadana shin yanzu ya rasulullahi ban buɗe kirjinka muka yalwata kirjinka ba ma'ana lallai mun buɗa lallai mun yalwata kirjinka ya rasulullah ai sharaha wasa'a ma'ana sharaha sadarak shine wasa'a sadaraka Allah ya riga ya yalwata kirjinka wal muradu bi sadri huna al-qalb me yake nufi da al-qalb anan ana nufin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn abbas radiyallahu anhuma sayyidina abdullah ibn abbas Allah ya kara mu da shi da mahaifin shi yana cewa sharahu bi islam Allah ya yalwata irdin annabi Muhammad zuciyar manzan Allah bi nuril islami da hatta musulmi wa qala sa'ad sa'ad ibn abdullah bin yusuf bin yunus al-sahih yake cewa bi nurin risala ai karama Allah sallallahu alaihi wa Muhammadin bi nurin risala Allah ya yalwata kirjin annabi Muhammad da hasken manzanci wa qala al-Hasan al-Imam al-Imam al-Hasan ibn Abdullah al-Imam al-Hasan bin Hadid al-Mawardi yake cewa mala'ahu hukuman وعلما معنى شرح صدر محمد صلى الله عليه وسلم أي ملأه حكما وعلما Allah ya cika zuciyar manzon Allah da hukunci da ilimi wakila ko kuma wasu malaman suka ce ma'anahu alam yuqaddir qalbaka shin ya rasulullahi yanzu ba mu tsarkake zuciyarka ba hatta la ya bala waswas har ya kai zuciyarka ba ta amsar waswas duk lokacin da shaitan ya kawo wani abu na waswasi a zuciyar kowa wanda zuciyar masa saboda tashi zuciya an riga tuni an tsarkake ta an tsaga zuciyar an cire wani abu a cikin kana da yan shekaru kaɗan a gidan halimatu sadiya aka ce wannan shi ne nasibi shi ne hasbin shekani a kan shirya mutar ba mu ji an yi wa zuciyar wani wasu za ta yawo ba ba don haka idan kowa shedan ya ɗan taɓa shiga zuciyar shi ya leƙa banda taka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a karfe mamaki dan an ce annabawa shekani ya musu wasu wasu ai ba mamaki bane shi da Qur'ani yana ba mu labarin annabi Adam ko wasu wasa da kuma shaytan shaytan ya shiga cikin zuciyar annabi Adam da sai da na Hawwa ya dan sanya musu wasu wasi da nassin Al-Qur'ani kuma an samu a cewa shaytan ya taba lefa zuciyar wani annabi sai ka dauka ne duk annabawa shaytan ya lefa zuciyar su banda ta annabi Muhammad shi qurani sahara Allah qalbahu wa lam yaqbal waswa Allah ya tsarkake zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zuciyar bai taba an zaro suwafi ba kuma walan ya barahu abadan har abada ba sai an yi suwafi wadana an ka wizra wa wadana an ka wizra aya ta da wata ce bayan mun tsarkake zuciyarka ba ta bari waswasi ya shiga sannan mun yalwata ta mun cika ta da hukunci da ilimi mun sanya mata hasken manzanci da musulunci to abin da ya rage shi wa wadana an ka wizra duk wani abu mai nauyi wanda wannan nauyin annabi an kaba zahar zai nauyi bayan ka wadana an ka sauki maka wannan wa wadana an ka wizra ya kamata mu kula wizru aka ce wizru abu mai nauyi abu mai nauyi dan haka kar mu dauka ana nufin zunubi ko da yake malamai za su magana menene wa wadana an ka wizra ko za su magana zunubi ne da sauransu suna so su hada da wata ayar cikin suratul fatih ba laifi ba laifi su hada da ayar suratul fatih inna fatahna laka fatahan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara thumma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azima kaga anan karara an ambaci azzammu liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala a yanzu da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi haka dan ya gafarta abin da ya gabata na laifukanka da abin da ya bincirta to lallai mahalli ne ne kamata mu tsaya haƙi wannan ayar da wannan gowa za a ganin malamai in ya so sai mu diba mu gani ina ne za a iya taujihin wannan aya mai ta'awilinta tawilin da zai daidai da martaba da matsayi da tsarkakewar da Allah tabaraka wata'ala yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila alqabi iya rahmatullahi alaihi ce ila wasu malamai sun ce ma talama min zambika ya'ni qawlan nubuwwah ma'ana wa wada'a an tawilaka mun ɗauke maka duk wani nauyi da ya nauyi bayan ka ai shi ne abin da ya gabata na daga zurfanka yana nufin kafin annabta an ji na yau kaga daga wannan zancen sai a ga kamar shi malamin da wannan fasarar yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba aikata laifi kafin annabta to amma ya muke da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ni shin da nake a zamanin jahiliya ban taba sha'awar in je in yi wani abu da yake zamanin jahiliya ban taba illa sau biyu wata rana yake na cewa abokina da yake raka da shi yau da Allah dan tsaye mun da kowun nan yau ana wani shagalin biki a cikin gari in je in ga ya ake gine da ake a wani ita ma da nake na gani in tsaya wajen riwa in huta sai Allah ya sanya mu bacci ban farka wace da kai yace na bi ma ya kace daga nan ban ƙara makin mutuwa da in taba zuwa in ga me ake ba kaga ya ga me ake yi ba wai yayi ba ba wai da shi aka shirya ba a'a sun shirya suna abin a matsayin ɗan kallo sau biyu ya taɓa sha'awar ma ya je ya kalla amma bai iya zuwa ba yanzu wanda to biyu ya taɓa niyyar ya kalla ya kalla kaga da a ce ya taɓa ba da gudunmuwa a shirya da ya faɗa da ya ce an taɓa shiryawa da niso kaza a yaje ya gano ba ka san kuwa kawai ana shirya abu ka kalla bai kai ɗaifin laifin wanda ya musharaka cikin shiryawa ba ko aiwatarwa ashe idan muka kalli wannan daga zancen manzon Allah dama ba maganar bautan gunki ba na san dukkan mu dai ba mutum ɗaya da yake jira a ce masa wanda Allah bai taɓa yi ba ba maganar sauran abubuwa irin na afkawa mata zina shaye-shayen giya da sauransu ba annabi Muhammad ba an samu daga wasu daga cikin sahabbai da waɗanda ba su ba sa yi duka mutum musulmi balle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai hatta ayyuka na ha'inci ƙarya cin amana ba a taɓa samun manzala da ya da su ba don haka wannan cin kafin annabta yanzu wannan maganar ta yi daidai da abin da malamin ya faɗa ma salama min zan bisa ya ali kawai da kuwa ke yana nufin kafin an nauta ya taɓa yin laifi an samu akwai dalili da zai nuna wannan don haka wannan labarin in correct ijtihadi shi ne ijtihada lakinnahu akhata amalahu ajrun wahid shi wannan wannan yayi ijtihadi sai dai yayi kuskure a ijtihadin shi Allah ya gafarta masa ya bashi lana daya ya gafarta masa ya ba shi lada daya amma dai in aka ce ya kawo qur'anan wa hadisan da yayi magana ga abin da zai shedu wannan shi zai bar da kawai shi ta wani zunubi da annabi ya shi bai kafin annabta ya kawo shi ba zai kawo ba zai kawo da ka ce nan ba sarfa min a min zambi da kaulan nubuwati ijtihadin malamin ne Allah ya masa gafara ya kuma yi masa tumma har ma ya bashi lada ne tunda mutum yake wakila wani malaman suka ce sun kala ayyamin jahiliyya menene wannan huzurin ladhi an kawo zahar rasul sallallahu alaihi wa sallam shine nauyaye nauyayen zamanin jahiliyya to anan nauyaye nauyayen zamanin jahiliyya a cikin wannan akwai wani dilala zahira rajiha da za ta nuna cewa annabi ya aikata wani abu da ake aikata ba wani jahiliya babu amma kuma wannan nauyin na abu da ake aikata ba wani jahiliya akwai wata dilala da ke nuna annabi na jin nauyin abu akwai to mene ne alaƙar zuwan musulunci da wazana an kowin da Allah mai an zahara da wannan kaunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwa musulunci aure dubu wata duk abin da ake na wata ruki bai dan shi ba abin da ake na zalunci bai dan shi ba abin da ake na shaye-shayen kayan maye bai dan shi ba duk abubuwan da ake bai dan shi ba amma kuma baya so sai dai ba yadda zai da ana kana cikin mutane suke abin da ba ka so abubuwa zai dame ka ba wannan damuwar ba za ta zama nauyi a kanka ba to dan haka zuwan musulunci da aka ce ya suna wannan abin da yake ta damun ka yanzu an ba ka izini ka kusan da shi kaga ashe wa za Allahu anhu wizrahu wannan damuwar da haka ashe za a iya dauka damuwar me ake aikatawa zamanin jahiliya shine wannan wizrin ta nauyayi bayan annabi alaihi salatu kullum baya suna cikin damuwar da abin da mutane suke amma ba a ce ya hana su ba dan haka sai dai ya ji abu to yau an ce ya hana su daga rada ta ce ta shahana su alhamdulillah da ma bin da dade na jira ke dan haka wannan fassara za ta iya hawa za ta iya hawa haka wakila arada ma asqala zahrahu min risalati hatta ballagha shi ma wannan da menene hujur din nan shine nauyin da Allah ya dora masa na manzanci to Allah ya dauke masa wahalhalun har yake isar da wannan sabon shin akwai wani nauyi na manzanci akwai inna sanulki alaika qawlan thaqila akwai wani zance mai nauyi da za mu dora maka to da aka ce sanulki alaika qawlan thaqila kuma sai aka dauke nauyin zancen yana da nauyin aka kiri a shewa wata na aka witra shi ne a rada ma an tsara zarahu min risalati hatta ballagha shi ma take daukar ma'ana shi ma sai da saboda ina sarki alaika qawlan thaqila abu mai nauyin da in wani aka sanya yi kila ba zai yi ba amma da aka dora ma sai ka dauke dukkan wata wahalar da za ta hana yi in muka bi tarihi manzo Allah duk zamu cika da alaihi salatu wasalam guda ka wannan fasaran ma zaki yace haka wal mawadi wa sulami su suka yi wannan riwaya a a su suka fassara wannan da haka kila wasu kuma suka ce a san naka walau la zalika la asqalat dhunubu zahaka a kan sabaka suka ce to abinda ake nufi wa ana an kawo da kallani an kawo zahara akwai wani nauyi da ya zo ya jaddane mutane zamanin jahiliya har bayan zamanin jahiliya mutane suna cin zunubi nauyin zunubi yana danne su amma ga yasu da sai muka sani ka ba dan da wannan ismar da muka maka ba kai ma da kashi ka shi ma zai yi shi ma ma'ana za su yi ya suna mun tsare ka tun da an tsare shi kenan bai taɓa ba to amma ba dan da muka tsare ka ba dan da kowa ya daidai shi da ba za ka yi amma da muka tsare ka ba ka yi ba su wanda ba mu tsare ba sai suka yi sai dai ba shi yin hukunci gaba din su ne mu gaba an fahimta shi ne a san naka walau la zalika la aqalatu dhunub zahara mun tsare ka mun ba ka ilma ba dan da wannan ba da kai ma zunubi ya nauyi bayan ka to anan koma waccan wata kissa ila saboda munasaba zan ambata wannan a cikin surat yusuf alayhi salam malamai suna ta ta'awili suna ta kokari su fitar da ma'anar wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih suke cewa annabi yusufa lokacin da zulaika ta yi mutu da shi zuwa ga bukatar ta shi ma ya yi mutu abinda kawai ya hana a abu shi ne ra'a burhan rabbih to menene burhan rabbi din nan suka yi sai kokari wannan yake kaza wannan yake kaza wannan yake kaza wasu suka ce jibril ne ya dauko masa list na annabawa ya nuna musu ce ka sunan ka an za a baka nuna nan gaba kana yin wannan abu za mu goge sai ya baka wasu suka ce annabi abu bai ga bujar masa ai ce masa kar ka aikata kar ka aikata kar ka aikata shi ne burhan rabbi da dai maganganun masu to wasu suka ce to shi ne suka da mun ya inganta danganta wa annabi himmatuwa zuwa da aikata sako irin wannan wanda ta yi aiki ga kwananta tun da mai ya faru da annabi suka ga kwananta ne wanda ta kiyaye martabar annabta ba zai bayyana mai faruwa to wannan sabanin da kokarin da malamai sai dai shiru radiyallahu anhu a cikin tafsirin jibril ya zai tafsir sai dai duka kuma maganar nan ta gajibin tafsiri ne a cikin tafsir da an saita kowanne ya ajiye shi a muhallin shi an kaddamar da wanda aka jinkirta an ɗauki wanda aka kaddamar da abin jinkirtar da shi shi ke nan sai ma na jinkirta ai wanda ƙarha mabiyi shi shawara shi wannan kan haka yake to laula an ra'a burhana rabbihi la amrika ba dan da ya ga burhanin ubangiji shi ba shi ma a irin wannan wurin ba abin da zai hana yin mutu da ita amma sanin wannan sai sa bai mutu da ma'anar ma'anar shi wa hamma biha ba yi ba akwai abin da ya hana a yi ta lura su malaman suna jerantawa a yadda yayin a yanzu ya riga ya himmanci da ita ganin burhanin na ubangiji ne ya sanya sai ya fasa shi kuma shi ta burhanin za ka fara kawowa burhanin ya fara ganin shi sa bai ma himmanci da ita ba asalama bai ma himmanci ba dan haka shi ne yin wani sai asan naka mun riga mun tsare ka ne wala wala zalika ba dan da wannan tsarewa ba la asalitu dunubu da haka da zunubai sun nauyaye ka ya rasulullah a kan sabarkan wa rabbana laka fikra wa rabbana laka fikra mun daukaki ambatanka ala yahya ibn adam yahya ibn adam yake cewa ai rafa'ana laka zikraka bin nubuwwati mun ɗaukaka darajar mun ɗaukaka ambatanka ta hanyar ba ka annabta wakila wani suka ce ki za a zukirtu zukirta mayi Allah ya yi wani ita ma'anan duk inda aka ambaci ashhadu an la ilaha illallah za a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ya kama ma in an faɗa za a gane ka a sai na Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace farfana da zikira Allah ya daga ambatan manzon Allah idan za a faɗi la ilaha illallah sai sai an faɗi Muhammadu Rasulullah idan za a yi kiran sallah an faɗi Allah sai an faɗi manzo Allah idan an faɗi idan za a yi kama an sai filin tashin alkiyama sai an buƙaci manzo Allah a wurin ma a a ba menene wannan ayat cikin suratul Isra'il ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقاما محمودا yace kai Allah ya daga ambaton manzon Allah cikin mutanen sama cikin halittun sama mala'iku ma ambaton manzon Allah a kasa ambaton manzon Allah ake idan mutum ya wuce shiga kabari farkon abin da za a fara zo masa shi shine manzon Allah ake ma za ta kulu fi hadha rajuli hadisi sahihi sai sai na Abdullahi na bai sai kai da za a samu wani mutum ya ce ni na yarda da Allah na yarda da mala'iku Allah na yarda da manzannin Allah ina sallah ina azumi na yarda da kiyama na yarda wuta gaskiya ne na yarda aljanna gaskiya duk da zaka komai amma sai Annabi Muhammad ne kadai ban yarda ba ba zan fade shi ba da shi a wurin Allah bai komai ba dan haka warfa ana da gaskiya dan Allah shi ne mai madaukakin ambato قال الوجيه القاضي ابو الفضل معناه القاضي يجب هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه wannan tabbatarwa ne daga Allah tabaraka ta'ala wanda ya girmama sunan shi ya girmama wannan tabbacin na Allah ga annabi Muhammad ne akan girmama ni'imomin Allah da dai a wurin manzon Allah wa sharif manzilatihi indahu da kuma tabbaci daga Allah zuwa ga manzan Allah akan matsaukakiyar darajar da manzan Allah ya kashe ta a wurin Allah wa karamatihi alaihi da girmamawar Allah ga manzan Allah bi an sharaha qalbahu lil iman me ke nuni da haka da Allah ya buɗe kirjin manzan Allah da imani wani hidayati da shari'a wa wasa'ahu li wa'yi ilmi ya yalwata wannan kirjin da kiyaye ilimi a da'in an kawo masa ƙur'ani jibril yana yana maimaitawa dan kar ya manta sai abu yake dan ba wahala sai Allah ya ce a la tuharrik bi lisanaka li ta'dil bi ai ai na rasulullah ba sai kai wannan ba ba gaggawa ai inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu ثم إن علينا karkada mu ya rasulullah mu muka yi alƙawarin za mu shaɗa alƙur'ani karkada mu wannan ta sanya akwai sura doguwa su fitin suratul al'ani wasu malamai sun ce gaba ɗaya ta sauka ba kun turutu ba gaba ɗaya ta sauka ya sa haka su suke sayan mu ne da wannan suke ba da lagani da cewa da mutum zai zo ya kyautace alwala yanzu ya lafiya raka a biyu ya ɗauki suratul al'ani ya karanta daga farko har ƙarshe cikin nutsuwa da huduri ya roƙi Allah buƙatar duka Allah zai biya saboda albarkacin ta sauka lokaci ɗaya kai ma ka ba da lokaci ka karanta shirka wannan tsawon surar haka jibril ne zai karanta manzo Allah yana tafiya da bai da ai wa ai wasta'u li wa ai duk abin da aka sanya na ilimi shi da annabi ya kiyaye shi yarki wa hamlil hikmati ya kuma yalwata wannan kirjin bayan ya dauki ilimi ya kiyaye ilimin kuma ya dauki hikima wa rafa anhu fi kalal umur jahiliyyah alayhi kuma Allah tabaraka ta'ala ya dauke masa dukkan nauye nauyen laburran jahiliyya akan shi saboda a zamanin shi ake yi amma kowa sun danne shi wannan manzo Allah shi ne kadai bai yi ba wa baghadahu li siyariha yasa manzo Allah yake kin wannan ayyukan da suke aikatawa wa ma kanat alaihi da abin da wannan za'in zamanin jahilci a kan shi da zuhuri dini ala dini kulli ta hanyar ɗauka addinin manzo Allah a dora ta ga duk wani addini da ba na annabi Muhammadu ba ya rinjayi wani addini addinin manzo Allah ya yi dukkan wani addini wanda ba na shi a wa haqa anhu udata abadin misala sannan Allah tabaraka ta'ala ya dauke maka nauyin aikin manzanci da aka dora maka wato idan ya koma wacce ma'anar ta inna rizqi alayka qawlan sabila a wannan wacce da annabta ne ta litabliqi ilin nasu ma nuzila ilayhi saboda annabi ya iya isar da saban nan da aka kora masa ya isar zuwa ga mutane abin da aka saukar masa ya isa zuwa ga mutane to ya iya isarwa wata mingi da azimi makani ne wata ne da hukumacin da kwarzantawa shaidantawa da Allah ya yi a kan girman matsayin manzan Allah da kuma girman ɗaukakar shi wari an zikiri da kuma yadda Allah ya ɗaga ambatan manzan Allah wa kirani ma asmi hikma da yadda Allah ya haɗa sunan shi da sunan manzan Allah قال قتادة الإمام أبو أم قتادة ابن النعمان ينا سوى رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشكل ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يجي الله يا تك أم بتمنى الله أدنيا الآخرة. babu wani mai huduba da ya taɓa yin huduba wannan hudubar ta juma'a ce ko hudubar idin azumi ne ko hudubar idin layya ne ko hudubar arfa ne ko hudubar daura aure ne ko hudubar addu'ar suna ne ba wani mai huduba ko wani wanda zai ambaci Allah bai ambaci manzon Allah wala mutashahhidun babu wani mutumin da zai zo ya kariya wanda a cikin da akwai ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan kalmar shahada a shiga musulunci da tanjan sallah ba wani wanda zai yi bai ambaci ambaci Allah bai ambaci manzon Allah wala sahibu salatin ba wani wanda zai yi sallah illa ya kulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wannan shi kama da kiran sallah ke وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو سعيد الخدري الله يكرمه سيدا يكي سوى حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أتاني جبريل عليه السلام جبريل يا من فقال يكي إن ربي وربك يقول أبنجدنا كما أبنجدنا ينا سوى تدري كيف رفعت ذكرك da Allah ya ce wa rafa'ana laka zikraka ya ce in tambaye ka ko ka san menene ma'anan daga ambatankan nan da Allah ya ce yayi kul manzo Allah ya ce wa ya Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo Allah su suka sani ba san me ake nufi ba ka san me yasa darasin annabi Musa annabi Musa ba tambaye da kai ba akan wani abu sai muka kawai ya fi Musa manzo Allah yana koya mana sai ya ce Allah ne ya sani Allah da annabi to amma wai sai Allahu wa rasuluhu wa annabi wani ne rasuluhu ka san manzo Allah yana koya mana amma babu wani abu da za ka ga annabi wanda ba sani ba har jibrilun ma akwai abin da in bai sani zai tambayi manzo Allah kuma ka kalli lokacin da ya zo ya tambaye shi a cikin hadisin jibril da na tarara hadisi na na مراتب الدين هو أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإنسان سيدي أخبرني عن الساعة بيشي متى مرد مسؤول عنها بأعلم من إسرائيل wai a cikin nan akwai wani dalili da ke nuna manzo Allah da kai ba bari mu ji fasara ta Hausa yace mal mas'ul anha bi a'lam min sai to shi lamarin tashin kiyama wanda ake tambaya wa ake tambaya sai ce to bai tambayar da ni ba to wane ne mai tambayar jibril sai to ni da kai jibo gobe a nan ya ce ban sani ba in ka ce to ai tun da jibril ya tambaya alamar bai sani ba daga nan ta gane to da annabi ya ce wanda ake tambayar bai wanda ya tambayar sani ba wai ma'ana tun da jibril ya yi tambaya ma'ana da san tashin kiyama bayyance ne ko shi yasa ya tambaya to tunda jibril bai sani ba annabi sai ce to da ni da kai daya wato ni ma ban sani ba to kana nufin jibril bai san musulunci ba lokacin da ya tambaya ko bai san imani ba lokacin da ya tambaya ko bai san imani ba lokacin da ya tambaya a'a babu wani dalili da zai maka a wannan dai an gane annabi ya ce bai san ranar da za ta cikin babu dalili ba babu shi anan dai sai ya samu shawarwari amma anan dai ba samu amma annabi yana koya mana ne kar a yantar kuɗi na'am yace Allah wa rasuluhu a'lam ni dai Allah da annabi ne suka sani kage jibril da kai ma mutum kenan mutum da jibril ne tunda wa rasuluhu tunda wasu za su iya dawo ce to rasuluhu da jibril ne ake Allah da wanda Allah ya aiko zuwa gare ni ya tambaye shi ne Jibrilu su kai suka sani wato yana nufin shi bai sani ba amma dai ma'ana ta gaggawa da za a gano Allah wa Rasulu Allah Allah da Annabi kala sai cewa idza zikirtu zikirta mai yace to Allah ya ce a ce maka abin da ake nufi da warfana na zikira shine duk lokacin da aka ambace ni Allah za a ambace ka tare da ni قال ابن عقائل جعلت تمام الإيمان بذكرك معي na sanya ma'anan zikirtu za su kirtu zikirta mani ai na sanya cikar imani ya zama yana rataye ne da zikirka mani in an ambace ka tare da amfuna da wani zai kwanan miliyon yana a kaza ba ila inda ba sai ya yi shiru bai shiga musulunci ba kuma wanda ya tabbata waki abu sufiyan lokacin da aka zo mutum makana aka tsaya bayan gari amma Allah ya ce a tsaya a huta a bari sai gari ya waye a shiga an zo da shiga maka da dare a nan cewa a tsaya da ai ba ya fi yi zuwa na ba mu bari gari ya waye ido na gani ido ta sai na na ba sai ne mu izinin manzan Allah ya ce ya rasu Allah ka bani abin hawan ka dundun in dan yi gadi a cikin tantuna cikin dare abin da ya sa ya zaɓe a bashi dubu gayya ce ta mutane dubbai ba kowa ya san abbasu ba kowa ya san abbasu an gane don haka idan ya fita yana tafiya canji canji yana zagayawa ila daga cikin musulmi wani zai ɗauka ɗan leƙen asirin mutanen makka ne so akwai matsala sai ce to a bani motar gidan gwamnati misali kenan a bani motar gidan gwamnati in an ga motar gidan gwamnati an san wannan dai wakilin gwamnati ne ba wakilin wancan mutanen mene ne motar gidan gwamnati ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba motar titi akwai ko ka ga abin hawan shi kenan to ya zo da albadari ka san a tafiyar da ake akan raƙumma da jaki da doki duk wanda ya hau albadari za a yi labari wane da almadani yake tafi ashe a cikin tawakkal kowa ya san abin hawan manzo Allah bayan da kowa da jibril ne almadani ne ba ba daki bane ba doki bane ba raƙumi bane dan haka duk ne aka ga almadani ya ci dogon nawayi sai abbas ya haushi da ka ko in ba ka gane na kai ba ka gane abin da me shi ba shi dogon nan mutum da shi ne manzo Allah ashe wanda ya yi hawara kuma almadani manzo Allah ashe dan sun gida ne ba nan wa yana zagayawa sai kitu da Abu Sufyan shi ma ya fito ne yan asiri ya ga yaya yadda ya rinta gobe garin ku zamu kuma dai na ba haduwar da kuka rika yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne mafi yawa rundunar shi ce mafi zama kaɗan a yawa amma ba ku iya cin nasara a kanta ba menene zaton kuranar da kuma yanzu waɗannan masu nasara suna kaɗan su suke da yawa sai shi zai na mafita ta ce kawai ka zo mu je wurin manzala in kai kai ce ka bi ka wuya yace kana ganin wannan zai amfani shi zai amfani sai kana da hakuri shi ke na aka ya kawo shi wajen manza ya zo da shi annan sulali sun ce masa ina ba ka shawara ka shiga musulunci sai ce me ake bara da musulunci sai ce ashhadu an la ilaha illallah sai mana sai ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ta yace ni har yanzu ina ganin lamarin ba annan ta bane to mulki gwamnati ce kawai daura ta amma ba annan ta bane ka ji tsarkun hali irin na mutanen annabi ya sake maimaitawa ya ce ashhadu an la ilaha illallah nan ba a yi ba shi da an faɗa zai faɗa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ta ina da nazari haka dai aka yi sai har sai na umar ya ce wannan bayan zama mai musulun tawaye a wanda kawai mara da aiki ga mashin zai a yau ya kare shi haka aka kwana har gari ya waye manzala cewa kawai dan sinan abbas ya yi abdullahi bin abbas ya jama'a ya fi abdullahi jama'a ta jama'a su na bin abdullahi ya ce ku tafi da shi bakin hanyar inda za mu shigo gari ku tsare shi ya gama su shiga ila inda rahoton aje ya yi imani ina so mu shiga cikin yana mumi annabi shi ya tsaya a ƙarshen rundina aka yi ta wucewa aka yi ta wucewa duk rundunar da suka zo sai an ba su nuna mishi to kai wannan kabila da zai su ma sun kuma da Allah sun shaida annabin Allah ne manzo Allah har yanzu ka shaida wata ce kai lalle wannan dan dan wannan gwamnati shi kai yanzu har su gari kaza ma sun ci shi haka bai mutunta ba a kawai mahallin shaidi shi ne ya wani la ilaha illallah da ita kadai tana yi da kin ce da musulmi shi ne kuma har shaɗin da ya sa ɗauko wannan kisa bai musulunta ba sai da annabi ya zo a tsoka kace ya ce wa abbas wai har yanzu me labari sai ta har yanzu zai bai imani ba yana ganin har yanzu gwamnati ta yi mulki ne sai annabi shi a cikin da shi ta ji mai magani dan ya nuna wa sai shafu idris ce Allah ya kuka idris ya gane abu a nan ka ke gane ana jin abin a hankali da tun jiya aka yi ba za a gane wannan ba ashe duka abun ma yana cikin iradar manzo Allah da yayi bikin da dare da aure wani sai bai sai da aka jijjiga ne dan mutane su gane wannan martaba ta shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah kalam na ba da an tamama iman iman da zikir kamar wa qala aidan za an tuka zikran min zikri wa man zakara ka bajani yace kai karshe ma dai me ake nufi da warfana anta warfana laka zikran Allah yana ce yana nufin da an cika zikiran min zikiri na sanya kai din ya rasulullahi an batan ka shine a farkona fa man zakara ka zakara ni kawai duk wanda ya ambace ka ba shikenan ya ambata to ka lura mana Muhammadu Rasulullah Isa shi da amma da mura Allah da za ka tsaya wa cikin fatin manzon Allah sunan Allah zai Muhammadu Rasulullah haka da mai da abin da Allah haka da an ambace ko za a ambace ni amma akwai sai da in ni za a mata magana akwai hanyar da za a fice ba a fice ka ba sai da ce to kawai a zo ma a fice ka saboda ambatan ka shine ambatuna ba yadda za a fice ka ba a fice ba a saboda lokaci za mu tsaya a nan sai kuma mu tashi dai kalin da ambatun Muhammad Musa